أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما amma ba da fassalamu alaikum wa rahmatullah bayan haka yan uwa mana yi wa Allah madaukakin sarki godiya wanda bisa yarda shi da amincewa shi ya nufaci haduwar mu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja akan mu ba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون
ɗaya daga cikin ayoyi guda uku wanda Allah madaukakin sarki ya kawo su a matakai na hana shan giya mun riga mun san giya a bisa ɗabi'arta na kawo da tunani da hankalin mai hankali ta sashi cikin wani yanayi ba yanayi irin na mutuntaka ba wannan yasa ake ambaton giya da umul khaba'ir saboda takan sanya mutum bayan ya bar hankalin shi ya aiwatar da abin da inda yana cin hankali ba zai aiwatar da shi ba to lokacin da ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Umar bin Khattab ya ga tasirin da giya ke yi wa al'umma a wancan lokacin dan farkon lamari giya ba haramun bace akan sha giya a kowane hali idan munasaba ya kama akan sha giya to amma Umar dan Khattabi sai ya fahimci cewa giya na zubar da mutunci na mutum mutum a aikace zai aiwatar da abin da inda yana cin hankalin shi ba zai aiwatar ba zai faɗi maganganun da inda yana cin hayyacin shi ba zai faɗa ba dan wani sai bayan ya aikata ko ya faɗa in ya dawo hayyacin shi a ce ga abin da kai ko dai yayi inkari ko ko in ya tabbata sai yayi kuma nadama ta rufe shi to sai Umar dan Kaddabi Allah ya dade shi ya rika maganan Allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiya Allah kai mana bayani akan giya bayani mai gamsarwa to sai Allah ya saukar da aya ta farko yas'alunaka al khamr wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما yake cewa yas'alunaka yas'alunak suna tambayarka al khamr wal maisir dangane da giya da kuma caca tambayar da cewa annabi kenan Allah ce kul ka gaya musu fihi ma ismun kabirun cikin al'amarin giya da caca akwai ismun kabirun laifi babba wa manafi'u linnas da amfani dan kadan ga mutane menene laifi ko ko in ce menene dan amfani kadan da ke tattare da giya ko kuma barasa da fadin ma'ana shine za ta fitar da mutum daga hayyacin shi don abinda masu shan kayan barasa irin wannan suke faɗa cewa takan wanke kwalwar mutum ta mai da mutum kamar yaro ya ji shi ya koma fresh ba komai tare da shi hatta zaman zillimi da zaman tunani wanda ke yin katutu a zuciya mutum zai ji baya jin wannan to in akwai amfani bai wuce wannan ba mutum ya zama sakaran da gangan menene amfani ta bangaren caca bai wuce ka samu kuɗi ba tare da ka sha wahala ba mutum yana zaune idan kaddara ta gita sai a ce ya ci caca zai samu kuɗi amma kuɗin na haramun ne a wancan lokacin kenan wurin mun fahimta fihima ithmun kabirun akwai laifi babba a cikin su wa manafi'u linnas Allah ce wa ithmuhuma akbaru min nafihima sai dai laifin su ya ci amfanin yawa to daga lokacin sai wasu daga cikin sahabbai suka ce tunda Allah madaukakin sarki ce wa ithmuhuma akbaru min nafihima to bar mu bari tunda dai an ce laifin ya fi girma wasu suka ce a'a tunda an ce akwai manafi dan amfani baro mu dan amfanin kaɗan haka mu sai mu mora saboda ranki yana so to ana yanayi irin wannan har sai da ta kai ga wani lokaci an yi sallah wani ya karanta wata sura ba daidai ba idan asar din ya inganta an ce ya da kanta qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'bud wa ana abidun ma abattum wa antum abiduna ma a'bud duk wannan lalala sai ya cire ta kaga dole abin ya bayi zuwa ga ma'ana mara kyau to wannan abin sai ya zama wasu daga cikin sahabban bai yi musu dadi ba to Umar dan Khattab dai addu'a shi Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah kai mana bayani cikin al'amarin giya bayani mai gamsarwa to sai Allah ya saukar da wannan aya ta biyu ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun to sai ya zama yanzu lokacin abin nan ne sallah ne ba za a shagiyar ba la taqrabu salat kar ku kusanci sallah wa antum sukara kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san me kuke faɗa ma'ana sai kun dawo cikin hayyacin ku to wannan yasa wasu suke bari ba sa shan giyar sai an yi sallan asubahi to za su sha kafin azhar ta sake su wasu su sha bayan sallar isha'i kafin asubahi ta sake su to wannan ya kawo munasaba a wani wurin taro da aka yi bayan aisha biyar to kuma sai shi dan ya gita al'abarin sai aka tashi aka kirari irin na jahiliya karshe sai ake kokarin a yanki juna da makamai to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta karshe ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الله يتوكد يا أيها الذين آمنوا يا قوة النفسي إيماني وسني إنما الخمر جيا والميسر دشاشا والأنصاب دهماكا والأظلام ددركا رجس من عمل الشيطان دكتون سكزنتاني أيكي شيطان fajtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisace su wannan zai sa ku rabauta innama yuridu shaytan kadai abinda shaytan yake nufi an yuqi bainakumul adawata ya afkar da gaba da kiyar tsakanin ku fil khamr wal maisir lokacin da kuke mu'amalan shan giya da caca wa yasuddakum an dhikrillah ya kuma toshe ku ya hana ku ambaton Allah madaukakin sarki wa anis salat ya hana ku sallah fa hal antum muntahun ba za ku daina ba ana faɗin wannan umar ya ce intahaina intahaina intahaina mun daina mun daina mun daina yanzu shan giya ya zama doka malamai masu bincike cikin illolin kayan barasa da faɗin ma'ana sun faɗa cewa duk abin da ke kawar da tunani na ɗan adam wannan maganan annabi ne kullu ma khamara al-aqla fa huwa haram duk abin da zai jirkita tunanin ɗan adam ya fidda shi daga hayyacin shi wannan abun haramun ne ko ma wani iri ne wannan yasa ko da farashi aka ajiye ta kai wani lokaci matukar za a buga tofarar ta tashi daga halatta ko ma haram wani sa'in kwayoyin magani ne wanda idan mutum bayan lafiya zai sha halal ne amma idan mutum ya overdose za su bugar da shi daga lokacin da ya overdose sun koma haramun to sai malamai suka bincike irin muqaddirat abubuwan da ke gurɓata tunani su kau da hankalin ɗan adam suna cutar da mutum saboda cutarwa ɗari da ashirin a bisa bincike da ɗayan malamai guda biyu ko da shekul isabin taimiyya ko ibn qayyim yanzu a bincike na zamani abinda likitoci suka gano illar da kayan barasa ke yi wa mutum ta bangaren addinin shi da bangaren lafiyar shi da bangaren al'ummar da yake rayuwa a cikin karama 400 duk abinda mutum zai sha da sunan ya bugu lazim ne zai cutu a addinin shi babbar illa shi da rage wa mutum karfin imani wanda har zai kai ga mutum ya rasa sallah kuma da yawa daga cikin wanda sai shuhura da wannan ko sun je masallaci ba sa tafirantuwa da abin da masallata ke tafirantuwa da shi gaskiya ne sallah na da daɗi amma ba kowa ke jin daɗin sallah ba sai masu tsoron Allah haka ma dan Abdulrahman al-Akhdar ya faɗa lissalati nurun azim sallah tana da haske mai girma wala yanaluhu illa al-khashi'un ba kowa ke samun wannan hasken ba sai masu ƙanƙantar da kai don ina tabbatar muku sallah a wurin masallaci ta fi daɗi saboda buɗe baki a wurin mai azumi manzo Allah ya faɗa cewa mai azumi na da farin ciki guda biyu farin ciki lokacin da zai sha ruwa farin ciki ɗaya lokacin haɗuwar shi da ubangiji shi to farin ciki yayin shan ruwa abu ne da kowa a cikin ya sani kowa ya san irin yadda mutum ke jin daɗi idan ya sha ruwa wanda yake sallah sallah ta gani da Allah madaukakin sarki a matsayin ibada yana jin daɗin da wanda ya sha ruwa in yake azumi baya ji shi yasa manzon Allah sai idza hazzabahu amrun badar ila salat idan wani al'amari ya taso maka ya shige margaba yakan yi gaggawan kama sallah wani lokaci zaka je na kira cewa arhina ya bilal arhina arhina a hutar da mu a hutar da mu a yi kiran sallah sai mu samu nutsuwa to da zaran an kira sallah za a yi sallah mumini yakan ji daɗi a ran shi wallahi jin daɗin baya misaltowa in ba ga mumini irin shi ba mun fahimta akwai abu da yana iya misaltuwa akwai abin da ma misaltuwa hausawa na cewa abubuwa guda uku misali baya yi musu sai dai in abin ya same ka abu na farko wanda ya je aikin hajji daɗi ko wuya da ya sha duk yadda mutum zai ma kwatance ba za a gane ba sai in ka je ka ji kai ma mutum na ƙoƙarin ya ma misalin ga daɗin aikin hajji lokacin da ya fara ganin ɗakin Allah da farko ga yadda ya ji lokacin da ya ga ruwan zanzan ga yadda ya gani da ya samu kan tsakanin safa da maro ga yadda ya ji da ya je iske wannan dutsen arafa ne ga yadda ya je waɗannan wuraren ibadun wallahi mutumin da akwai imani a ran shi yana fara shiga Ka'aba suna ido hudu da ita hawaye zai zuba idin shi saboda jin dadi kaga abin da kake gani a hoto ko a kallo kallo shine yanzu gaya a gaban ka ko abin da kake gani a talabijin ana haskawa mutane na dawafi yanzu kai ne a gindin wannan wurin dole zaka ji kakare dadin bai misaltuwa to duk yanda zaka misalta mutum aikin hajji cewa ga yanda yake a'a bar sai ran da yaje abu na biyu shi ne zamantakewa ta aure duk yadda kuke son kai mutum bayani daɗin aure ko rashin daɗin shi misalin bai yiwuwa sai ran da zai gane shi ba abu na uku shi ne zafin mutuwa mutum in ba mutuwa aka yi masa ba to ba ka misalta mar zafin mutuwa ya fahimta a ce mutum ya tashi mahaifin shi da ran shi mahaifiya da ranta yayye da kanne kowa na nan ƴaƴan shi ba wanda ya rasu mata shi ba wata ta rasu yana da yana rayuwa a'a ai sai gidi ana zubar da hawaye ana ala gafarta yana amin amin amin amma bai sanin me ke faruwa har sai da kai masa to haka al'amarin sallah dadin shi baya misaltuwa in ba wanda Allah ya arzuta da jin dadin sallah ba nakan buga misali idan munasaba ta kama nake cewa ka dauki hafizin alqur'ani wanda ya haddace alqur'ani kuma yake karanta alqur'ani karatu na ibada wallahi lokacin da ya ja dare da alqur'ani yana jin dadin da ba yanda za a yi misalta ma dadin ka gane musamman a yi muwafaka Allah ya datar da shi a wannan daren tun daga farkon dare har karshen dare ya janye in ma fatima zai yi bai samu sansarfa ba ya zama tilawar ta ba shi haɗin kai wala zai tashi a ran shi daɗin da yake ji ko ɗan sarki ko ɗan shugaban kafa shi yasa da yawa daga cikin magabata Allah ya musu rahama idan matsalan ilimi ta sarke musu mutum ya sha wahala da kyar ya gane sai ka je ya kabbara Allahu akbar yau ga jin daɗin da 'ya'yan sarakuna da 'ya'yan shugabanni ba su isa su yi shi ba sai ɗaliban ilimi to in za ka ji daɗi akan wani abu daban sallah shine min babi aula daga cikin gudunmawar da kayan barasa ke sa mutum shine kyamar sallah za ka ga da yawa irin su ba sa yarda su haɗa da sahu da mutane a cikin sallah ba sa zuwa masallaci su jira a ce sun je suna jiran liman su yi na fi zauna a ba sa yi kuma da an ce assalamu alaikum su ne farkon tashi su fita bidik idan masallacin juma'a ne shi bai yarda ya riske sahu ba gara sahu ya rice shi in ya je daga nesa zai auna in ya hango can wurin to ran shi yana bashi in Allah ya da kafin a tashi mutane sun zo ko nan da ya isa kawai sai ya shimfida in sahu ya riske shi to shi kenan in sahu bai riske shi ba sahun ya wasan shi shi da ya sallar shi mun fahimta to sai ya zama haka nan bincike al'ummar da mutum ke rayuwa a cikinta mashayi cutuwa al'ummar ke da wannan to haka nan kuma gangan jikin shi wannan haddis wala haraj cututtuka da ke haifuwa saboda shan kayan barasa ba sa lissafuwa to shine binciken zamani sun tabbatar da cewa tsakanin waɗannan abubuwan guda uku mutum na samun illar da ba ta kasa ɗari da wani abu to sai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda ta yi imani la ta karbu salata kar ku kusanci sallah wa an kun sukara alhali kuna cin maye kuna barasa hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san me kuke faɗa sai kun dawo hayyacin ku wala junuban haka nan baya halatta ga wanda ke tattare da janaba tare da shi shi ma ya kusanci masallaci ko ce zai sallah illa abiri sabilin sai dai wucewa ta matafi wanda gittawa ce zai yi hatta ta bi tasiru har sai idan kun yi wanka to wannan idan mutum ya yi wanka wannan kaga ya kawar da da ke jikin shi Allahumma sai da in akwai rashin lafiya tare da mutum ko kuma inda yake babu ruwa to kuma yake jin tsoron ya yi amfani da ruwa ya cutu to wannan babu laifi sai ya taimama kamar abin da ya faru ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shugabantar da shi akan wata rindina yana komanda sai ya mafalki cikin dare sai janaba ta kama shi da haka sai ya taimama yawa mutanen shi sallah da janaba wannan abin bai yi bai daɗi ba da ka dawo ya gaya manzo Allah ga abin da ya faru kaza kaza kaza manzo Allah ya ce kana da janaba kuma ka sallace su ya ce ya rasulullahi akwai sanyi matsananci kuma ina ji a jika cewa in na kuskure ne wanka mutuwa zan yi ga kuma Allah ya faɗa wa ratlubu bi aidikum ila tahaduka kar ku jefa kawunan ku cikin halaka wannan yasa sai nayi taimama na sallaci mutane manzo Allah dariya kawai shikenan ka ga yarma hukunci sabiti daga lokacin da kake jin cewa ga janaba ta same ka baka yi istidadin ruwa ba baka da abin da zaka dafa ruwan amma ka tabbatar cewa idan kai wanka cutuwa za ka yi ko dai ka kamu da rashin lafiyar da Allah kadai ya san me zai faru ko kuma ka iya rasuwa ma to shari'ar musulunci sauki take da akwai idan baka da yanda zaka yi to haƙƙinka ne sai kai tayyama kai sallah hatta ta'lamu hatta tabtasilu wa in kuntum marada idan kun kasance ba ku da lafiya aw ala safarin ko kuna halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi ko kuma ɗayanku ya dawo daga biyan bukata shi ya tsuguna biya bukata aula mastumun nisa'a ko kun tara da matanku falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa da za ku yi amfani da shi ba to anan fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku yi taimama a samu bigire mai abin nan tayyib mai kyau sai a yi taimama da shi mun fahimta asalin kalmar at-tayammum shine al-qasdu nifi wani malami ke cewa wa ma adari idza yammamtu aradan uridu la khayra ayyuhuma yalini a alkhairu alladhi ana abtagihi am sharru alladhi huwa yabtagini wa ma adari ban sani ba idza yammamtu aradan idan na nufaci wata kasa nayi tafiya uridu la khayra ni alkhairi nake nufi ban sani ba ayyuhuma yalini wannan su ne zai same ni a alkhairu alladhi ana abtagihi alkhairin da ni ne nake neman shi zai same ni am sharru alladhi huwa yabtagini ko kuma sharri wanda shine yake nema na to yace famsahu fatayammamu sa'idan to sai su yi taimama ga bigire tsayiban famsahu bi wujuhikum to sai ku shafi fuskokin ku wa aydikum da hannuwanku inna allaha kana afuwan zakura Allah madaukakin sarki ya kasance mai afuwa ne mai kuma gafara ne mazahib na imamu ahmad ibn hanbal sun tafi akan cewa akan yi taimama bugo ɗaya ne ya wadata amma mazhabi na malikiya sun tafi akan cewa taimama bugo biyu ne mun fahimta wanda zai yi taimama akwai bukatan ya cire zobe daga hannun shi in akwai zoba idan ya taba kasa haka da hannun shi ya samu dama ya iya kaɗe hannun shi haka mun fahimta ko kuma haka kamar yadda galibi aka saba mun fahimta wani ma ya haka ya hure shi kenan wurin to daga nan sai mutum ya shafi fuskan shi a bisa yadda mazhabin malikiya ya koyar zai shafi fuskar shi haka mun fahimta bugan farko kenan wurin dan yayi bugo na biyu kuma haka to shine zai dauki hannun shi wannan haka mun gani nan cikin tafin yatsun shi na hagu zai dora shi a bayan yatsun shi na dama cikin yatsun kawai zai yi amfani da su to haka zai taho da hannun shi ya taho da hannun shi haka haka nan har sai idan ya zo nan gwiwar hannun shi sannan sai ya kifa hannun shi ciki haka sai ya dambi cikin hannun shi to haka zai taho da babbar yatsa shi ya taho da babbar yatsa shi ya danki hannun shi baki daya zai zo wannan babbar yatsar tashi za ta hau kan babbar yatsar shi haka kuma cikin tafin shi ya gogi cikin tafin shi haka mun gane in yi haka to sai ya ɗauki wannan yatsar tashi sai ya ɗora ta a kan nan haka sai ya yi haka haka haka zuwa nan zuwa nan ya ƙare shafar dama kenan wurin kuma sai ya ɗauki hagu haka shi ma sai ya ɗora shi a kan nan wurin haka sai ya taho da shi ya taho da shi haka ya taho da shi haka zuwa nan shi ma har sai da inda ya zo gwiwar hannun shi sannan kuma sai ya kifa hannun shi cikin tafin shi na hagu kuma sai ya taho haka ya taho haka shi ma lokacin da zai zo nan babbar yatsar shi ta dama za ta hau babbar yatsar shi ta hagu kun gani tafin shi shafi tafin shi haka haka zai taho to lokacin da ya janye hannun shi haka in ya ɗauki wannan yatsar ita kuma daga nan zai ɗora ta haka mun fahimta sai ya yi haka da ita haka haka haka haka sai mata kare cikin bugobi kenan wurin haka ma nan Allah ya jigan shi koya mana mun fahimta amma magana mafi inganci akan yi ta bugo daya bakin nan idan mutum ya buga haka na farkon zai shafi fuskar shi ne haka sannan kuma ya shafi nan din shi haka bakin nan din shi da kuma nan bakin nan haka ya wadatar sai mutum ya je ya sallah mun fahimta to abin al'ajabi shi yasa duk abin da ya shafi ibada ake bukatar mu je gaban malamin koya wani lokaci na ga abokan karatun mu akwai mutumin da yayi hadari to sai na je gida in duba shi na same shi da yamma ranar ta dan rufa ma sosai haka to munasabar zance ta kama sai yake cewa Allah gabe mai sallar bai sanya zai ba yace baka sallaci azhar ba baka sallaci al'asr bai ce i ai saboda rauni dake jiki ne nace rauni ba yana kai sallah to ya zai nace kai da yawa mana ina zaune ina bakin gado yasa aka kama su wani kwano kawai sai naga mutum wai yana wani haka ina haka ina wani haka haka nan kawai ba hukumi a jiki nace wai me wannan yake wuce mai nace wai koya maka kuma ya shiru to abin sai ban mamaki mutumin da ya kai haddin shekaru irin wannan ya ba shekara arba'in baya amma sai mama ya gagara to sai na fahimci hatta alwala da sallah cikin rubumi nake yin su yau da gobe sai samu gayya amma wanda suka je gaban malami aka koya musu ba su da yawa a cikin saboda in an zo za a yi sallah kana ganin wancan ya fara kaza wancan ma ya fara kaza kana kallo kai ma har yau da gobe sai ka iya shi kenan sallama in an zo ana yi a yi tsaye a sunkuya a tashi a kai goshi ƙasa a yi shi ke da yau da gobe sai ka haddace azhar kaza la'asar kaza magriba kaza haka zuwa ƙarshe amma taimama da ke ba kasafai ake yin ta ba sai hali ya kama to radda wani ka ce yawa za ka sha mamaki mun fahimta wancan an ce taimama wai taharatun turabiyatun shi yana ganin kawai ƙasa zai burbuɗa a jikin shi wai bai samu ruwa ba kuma ya dauki kasa haka nan ya wanke hannun shi da kasa wai an ce daharatun turabiyatu ai ilimi da ne sai an yake yiwa duk abin da mutum bai sani ba san malami da Allah Allah gafarta malam taimama nake son a koya mun ban iya ba wani lokaci wani mutum a nan masallaci Allah ta kama da alkhairi babban mutum ne haka wannan tabbata ya ba shekara 60 baya babban alhaji za a daura aure an bashi alwalanci an bashi alwalanci lokacin da aka zo aka ce ayi tiya sai ta gaskiyar magana bai tiya ba ta yi ba ban ko ta ganin yadda ake yi ba kage ya hutar da mutane bai iya ba bai taba yi ba bai kuma sanya ake ba a koya masa ya ake in zai yi koya yanzu shikenan sai aka mata talqini ga yanda zaka fada kuma abin nan to amma sabanin mutum yazo wai siga sai ga wai muna neman ini wai wai na gero ko na dawa ko na masara kaji sai ka ce wa kan yara mun fahimta duk wannan rashin koyarwa ta addini shi ke kawo abubuwa irin wannan to shine sai Allah ce fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokin ku wa aydikum da hannuwanku inna allaha kana afuwan ghafura Allah ya kasance mai afuwa ne mai gafara mu al'ummar wannan mu da Allah madaukakin sarki mana wannan falala daga cikin abubuwa biyar wanda manzon Allah ce an fifita shi akan sauran annabawa ya ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zama masallaci kuma wurin sarki da za ka shekara guda baka samu ruwan da za ka yi alwala da shi ba sai mama ta ishe ka wannan rangwame ne ko da akwai janaba tare da kai shikenan in dai ruwan ba a same shi ba za ka yi ta taimama kuma in ka samu ruwan kai alwala ko kai wanka abinda ka sallata na baya ba za a ce sai ka maida ba mu al'ummar wannan muke da wannan khasiyya sannan an sanya mana kasa ta zama masallaci duk inda kake sallah ta same ka sai kai sallah a nan wurin matafiya na bulaguro a cikin mota lokacin sallah zai kama su su tsaya su sallar su ma'aikata a gona suna aiki lokacin sallah zai yi kuma su tsaya su sallar su kaga rangwame ne wannan al'ummar da muke rayuwa a cinta ita kadai ce al'ummar da take banta ga wannan abin shine manzo Allah yake cewa an bana abubuwa guda biyar abinda ba ba wani annabi kafin wannan ba Allah madaukakin sarki mai afuwa ne mai gafara ne na'am
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً
Allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab baka ga waɗanda aka ba su rabo na littafi ba ma'ana yahudu da nasara la'antar Allah ta tabbata a kansu a jere har zuwa ranar alkiyama su ne yashtaruna balala waɗanda suke sayan bata da shiriya wa yuriduna an tadillu sabil abinda suke nufi ku karkace wa tafarki na daidai su ne a bisa so da amincewa suke zabar bukatun duniya wanda yake bata ne bin son zuciya ne su bar shirya da addinin Allah madaukakin sarki ya koyar da su shi yasa wani malami ya rubuta risala shi limadha lu'ina al-yahud ko fa limadha la'ana Allahu al-yahud me yasa Allah madaukakin sarki ya la'anci yahudawa ayoyi da yawa a cikin alqur'ani wanda ke sifanta yahudawa da ayyukansu kuma irin wannan ayyukan ya jawo musu la'antar Allah Allah ke cewa lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu Allah ya rahama ga Ibn Taymiyyah yake cewa dukkan ɗabi'ar mutumin da ya ilmantu ya san daidai kuma ya biyo son zuciyar shi yake aiki da sabanin daidai gobe alkiyama za a tada shi a cikin tawagar yahudawa mutumin da ya yarda ya zauna zaman jahilci zaman hasashe shi bai yi ilimi ba kuma yana ganin ya girmi ilimi ya fi karfin a ce ya je gaban malam ya koyi karatu amma a haka nan yake sanyewa Allah madaukakin sarki an shi kakkarasa yayi shi kwaikwayon ibada yayi to wannan mutumin gobe alkiyama za a tada shi a karkashin tawagar nasara nasarawa suna rayuwa ba su da ilimi amma suna bautawa Allah yanda abin ya musu dadi mamakin yawan irin waɗannan mutanen a yanzu akwai mutumin da yake jahili ne murattabi jahili ne falan biyu bai sani ba bai kuma san bai sani ba haka yake rayuwa bai sani ba bai kuma san bai sani ba to wannan idan za ka ilmanta da shi sai kai da gaske to mutum zai ga cewa shi a matsayin shi yanda yake da akwai in kuɗi yake da akwai idan mulki yake da akwai yana ganin matsayi irin nashi ya fi ƙarfin a gan shi a wurin malami na koyon karatu kuma yana ga matsayin shi ya fi ƙarfin a gan shi a wurin malami yana tambayar fatawa na ibada abin da ya shafi sallah ko alwala ko tsarki saboda yana ganin karan shi ya kai tseko yana da kuɗi a hannu ko da mulki yaya za a iya tambayi wanda bai kai shi a kuɗi ba idan mai kuɗi ne yaya za a iya tambayi talakan shi akan harkar ibada da haka zai yi abin da ya ga dama to kaga wannan sai ya zama barna ce barna ce babba mun fahimta dama ai mutane guda biyu hadari ne rayuwarsu a cikin al'umma mutumin da yake jahili mai riko da ibada da malami latacen malami malami wanda ya lalace ya saki hanya da kuma jahili mai riko da ibada wannan barna ne rayuwarsu a cikin al'umma mun gane da kyau Allah kiyaye to sai Allah ya yashtaruna balala suna sayan bata wa yuriduna an yadillu sabil suna son su batar da mutane daga barin tafarkin daidai ma'ana abin da yake nufi da mutane da za su kafirce wa Allah madaukakin sarki abin da ya saukar da wannan yayi musu dadi wallahu a'lamu bi a'daikum Allah shine masani dangane da al'amarin makiyanku wa kafa billahi waliya Allah ya isa ya zama majibincin al'amari wa kafa billahi nasira Allah ya isa ya zama mai taimako min alladhina hadu daga cikin waɗanda suka yi yahudanci yuharrifuna kalima an mawadihi sukan canza zance daga barin mawdu'ihi barin yanda yake wa yaquluna sami'na wa asaina za su faɗa cewa sami'na wa asaina ma'ana sami'na ma qultahu ya muhammad mun ji abin da ka faɗa ya muhammad a wala nuti'uka fi sai dai ba za mu yi maka biyayya a cikin shi ba wannan shine abin da harshen su na faɗa ke faɗa kuma haka harshen halin su sami'na wa asaina cewa mun ji mun saba wasma kaji abinda zamu faɗa ghayra musma'in amma kai ba abin saurara bane sannan wara'ina sukan yi amfani da kalmar ra'ina layyan bi alsinatihim suna kokarin su juya harassan su wa ba'anan fi dini suna son su soki addini kalmar ra'ina kalma ce da ke da ma'ana guda biyu ɗayan kalmar zagi ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗayan kalmar tana nufin sauraron mu lokacin da manzo Allah ke karantar da su za su ce ra'ina abinda sahabbai ke fahimta cewa kamar suna nufin manzo Allah da ka tammu kaɗan mu fahimci wannan sannan ka ƙara mana gaba to amma ba haka ce nufi ba su suna nufin zagi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa a suratul baqara Allah ce la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u kar ku kuskura ƙara faɗin kalmar ra'ina saboda me layyan bi alsinatihim suna lankwasa harshen su ne su faɗe ta da nufin zagi ga annabi waɗanan fiddin da kuma suka a cikin addini Allah ce walau annahum qalu sami'na wa ata'na da za su faɗa cewa mun ji min bi wasma su yi amfani da kalmar isma wanzurna sauraron mu lakana khairan lahum da wannan ya fi musu alkhairi wa aqwam da kuma shine abin da yafi daidaita a tafarki na daidai walakin la'anahumullahu bi kufrihim sai dai Allah madaukakin sarki ya la'ance su da kafircin su fala yu'minuna illa qalila ba za su yi imani ba sai dan kadan Allah ya yi na'am
يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن نأتي وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما Allah ce ya ayyuhal ladina utul kitaba ya ku waɗanda aka ba su littafi aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka saukar musaddiqan lima ma'akum wanda ke gaskata abin da ke tare da ku min qabli an nadmisa wujuhan tun kafin mu shafe fuskoki fa naruddaha ala adbariha mu mayar da su bayan su wato Allah madaukakin sarki ya hukunta su aunal anahum kama la'anna ashabas sabti ko kuma mu la'ance su kamar yadda muka la'anci ashabus sabti alladhina atadaw fi sabtihim sune waɗanda suka yi ta'addanci a ranan asabar bil hila suka yi dabara alal istiyad akan suntar kifi Allah ya hana su kada su yi su amma suka yi dabara suka yi su din wa qad musiku iran wa khanazir sai Allah madaukakin sarki canza halittar su wasu suka koma bare wasu suka koma alabi wannan duk makirci ne irin na bayahudi Allah madaukakin sarki jaraba su kada ku yi su ranar asaba amma sauran kwanakin ku yi ta su to sai Allah ya jarabe su ranar asabar za ka ga kifaye birjak a kan ruwa kamar ka sa hannu ka ɗauka to amma ranar da ba ranar asabar ba fa la ta tijin da kyar ka samu kifin to sai su yi dabara sai su yi fangali su ja ruwa gefe-gefe guda yanda idan asabar ta yi wancan wurin ya cika da ruwa sai sa ƙasa sai da tsenan wurin to in ladi ta yi dabe ida wannan wurin ko kuma su sanya kayan kamun kifinsu cali ne za su jefa wani abu ne za su yi duk a kakkafa kifin tun ra'asabar zai shiga ya kamu aski amma ba su fiddawa sai ran lahadi wai Allah za ta yi wa dubara ai ba ranan asabar sun suka kama kifin ba yana nan har zuwa alhaji sai Allah ya fishi da su sai mai da su garai aka mai da su aladu haka Allah madaukakin sarki ya hana su cin kitse sai suke gyara shi su zuba a cikin gwangwani su sai da su kudin wai a baki suke ba sai da wasu kai yanzu kamar mutum an ce karkaci kare kuma sai da shi karen ya sai da sai shi kudin mun fahimta na daga cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya la'ance su yace kama la'anna ashabus sabti wa kana amrullahi maf'ula al'amarin Allah ya kasance abin aiwatarwa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah madaukakin sarki baya gafara ga wanda ya shirka da shi ko ko baya gafara idan an yi mashirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha sai dai Allah madaukakin sarki yakan gafarta laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya so wa man yushrik billah wanda yawa Allah madaukakin sarki shirka faqad iftara isman azima hakika ya kirkiri zunubi mai girma wanda yawa Allah shirka ya kirkiri laifi wanda yake babba hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata hadisin Anas ibn Malik annabi yace az-zulmu thalathatun zalunci guda uku ne fa zulmul la yaghfirullah akwai zaluncin da sam Allah bai gafarta masa wa zulmun yaghfirullah sannan akwai zaluncin da Allah yana gafarta masa wa zulmun la yatrukuhullah da zaluncin da Allah baya barin shi fa zulmul ibadi li anfusihim fima bainahum wa bain rabbihim wa amma zulmul ladhi yaghfiruhu Allah wa zulmul la yatruku Allah fa amma zulmul ladhi la yaghfiruhu Allah amma laifi ko zunufi ko zalunci da Allah madaukakin sarki baya gafartawa fa shirku shine yin shirka saboda Allah ce inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba shi yasa dan Allah ya faɗa cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah madaukakin sarki baya gafartawa wanda ya mutu yana mai shirka amma yana gafartawa wani laifin da yake kuma bayan shirka ga wanda ya so wa amma zulmul ladhi yaghfiruhu Allah amma zunufin da Allah ke gafartawa fa zulmul ibadi li anfusihim fi ma bainahum wa bain rabbihim zalunci da bayi za su yi wa kansu tsakanin su da ubangiji mutum zai yi abu amma kan shi tuta mun fahimta to wannan Allah madaukakin sarki na gafartawa bawa har idan bawa da gaske yake wa amma zulmul ladhi la yatrukuhu Allah amma zalunci da Allah baya barin shi shine fa zulmul ibadi ba'dhum ba'dha zalintar da bayi zafi wa juna na'am hatta yadin li ba'dihim min ba'din har sai sashen su sun biya sashi mun fahimta laifi tsakanin bawa da Allah madaukakin sarki idan mutun yayi Allah yana gafarta masa idan mutum ya mutu yana shirka shirka laifi ne babba Allah ba zai gafarta masa ba zalunci tsakanin bayi junan su to Allah ba zai yafe maka laifin wani akan ka ba har sai idan wani ya yafe maka mun fahimta shi yasa akwai hadari kwarai shiga haƙƙin wani duk da yanda zukata ke rai cewa abu ne ba komai ba ko kuma karancin abin da za ta shiga haƙƙin shi dan wani abin da zai duba naira biyar ce naira biyar ce subhanallah naira biyar hakkin naira biyar ba karami bane wani zai duba ga naira goma ne duka wani zai duba ga abinci ne wanda bai wuce loma ɗaya ba matukar ka san ba hakkinka bane a hir da yawa mutane suke barin abin da yake hakkinsu ne gudun kada su afka hakkin wani mun fahimta wani daga cikin yan uwa sai ake giya mar an kawo mar abinci yana nan a cikin ɗakin su a rufe a cikin mazubi shikenan sai aka kashe waya da ya zo sai iske abinci kwano biyu ɗayan abincin tuwo ne na gero da miyar kuka ɗaya kuma shinkafa ce da nama har da kwai da salad an yanka amma an ce mar an kawo mar abincin a ɗakin su wala sai ya haƙura da yunwar su bai sa abincin kodai ba aka tambaye shi me yasa bai shi ba ya ce to ai bai san wani yana shi ba sai ake ganin mafi ƙaranci mafi ƙaranci da ci na geran mana tun da ya fara ha sai ce tsoron da yake ji kar ya zama na geran ba shi ne nashi ba mai na geran daman na geran yake so an hana cin wancan abin in ya ya take shi ko kun fahimta to amma yanzu in mu ne Allah ya fi mana ai mutum zai saurin cinye shinkafar kafin wani abu biyo baya kwarai kuma nama zai fara cinyewa wanda in ba wani abu biyo baya akwai shubiha zai ce a to ai ni an ce waya aka mu aka ce akwai abinci na anan aka ce ah to kuma aka ce maka wa to ni tunda an ce mu abinci kuma naga ko duwana da abinci ne ko wanne ni ba ban mace ba ba ce to ko shinkafa ba to amma shi sai ya kasa cin shinkafar ya kasa cin tuwon to ake tambaye shi akalla ka ci tuwon mantun da ya fi araha sai ce abin da yake jin tsoro kada mai wancan ya zama akwai da ruwa da ba cin shinkafa to yake ci kuma a sama kuma ya shiga haƙi mun fahimta to dole mutum sai ya zama mai taka zanzan shiga haƙƙin juna abu ne da muna ganin shi ba komai ba abu ne da yake da girma a wurin Allah wani lokaci na taɓa faɗa hikaya ta wasu daga cikin magabata Allah ya musu rahama abinci aka kawo musu suna da yawa kuma sun yi da sun abinci yadda suke jin yunwa abincin ba zai ishe su ba to sai wani ba da shawara ce ni ina ganin abin da za mu yi a kashe fitila sai aka ce in shawara sai a kashe fitila sai a kashe fitila kuma kowa yunwa yake ji duk wanda ka kalli fuskar shi ta nuna cewa yunwa yake ji an kawo abincin cikin dare wani ya ba da shawara a kashe fitila aka ce shawara ka ta yi da aka jima gwargwaron lokacin da ake ganin an kare cin abincin sai a kunna fitila abincin na nan ba wanda ya sa hannun shi saboda kowa na jin tsoron kada ya ci abincin dan uwan shi ya fi shi bukata to in mutumin yau ne ya kace zamanin za'i kasan abu ne mai sauki wani sai ya kai hannun shi ji hannun a kasa wani ya dauke kwarai da gaske ai da gaya ma abu ne aisar wani zai kai hannun shi ya dafa kasa saboda ya da kwanin haruga ba shi yasa wasu aka ce an kama musu abinci mutum biyu ne dan wake ne aka kama musu shi ɗayan mamugunci sai rika hada biyu biyu in ya hada guda biyu ya sa a baki da ya tamna ɗaya sai haɗi sake sawa ya ɗauki guda biyu da ya tamna sai haɗi su ma cikin duhu ne wai sai da gari yawa sai ki tambayar abokin nashi shin wai wani dan wake da aka kawo jiya nawa nawa kake ci yace yaushe ce na jiya sai dan wake ne da yace ta kace me ita ta dake dambu ne kaga kenan shi yanzu me yake hadawa shi kuma damka yake irin yadda ake garin kwai ubaida ko shi na ce in takin takawa ka sako ko wani abu ya kwana to hanya ya kwana in takawa ka sako wani hanya ya kwana to haka amma mutanen kwarai ba sa yarda ko da wasa ko da wasa su shiga haƙƙin wani kuma da za ka shiga haƙƙinsu zai fiye musu sauƙi su ce sun yafe ma sama da sai sun barka da Allah su ma suna jin tsoron su shiga haƙƙin wani a ce an barku da Allah da haka abin damun su yake a ce ah yanzu saboda haƙƙi na wani za a yi wani azaba sai mutum ya ce ya yafi mutum fa taho da kuɗin shi a cikin jika miskini da kuɗin shi wani barawo ya ruga fit ya warce kuɗi ya ruga ya sha kwana ya bi barawon da gudu sha ke na bar maka na yafe maka na yafe maka haka ce me yasan ya ce ina dalili akan wannan kudin Allah ya mara azaba yace na yi imani bi ijuru azabar Allah to mu yanzu in mun kama ba karyawa ake ba za a ce da kun kai shuri yan sanda sakin shi za a yi ku yi mar alama ku yi mar ku karya shi in kun karya ku nemi ruwa ku bashi ka nemi ruwan sanyi a bashi Allah shi yi na'am
ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ولو أنا كتبنا عليهم أرض- ولو أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلا
wani ke gaya mana cewa wai akwai irin alhammomin nan gogaggu za ka samu irinsu suna tashi yanzu a manyan birane musamman kano maiduguri da sauran jihohi yanzu mutum ya san alkur'ani irin sanin da ake wa fatiha to wai irinsu idan mutum ya kuskure baka ce masa ya kuskure sai daga sa sauka lafiya da zaran ya tashi ayar a sauka lafiya ko a dawa lafiya sai ya san ya kuskure sai dawo gyara amma ko wannan ya dauka ko wata aya kama ta dauke shi ya tafi aka fahimci ya bar layin sada lafiya mun fahimta dan san wai margayi Allah ya dan shiga fasa musu baban su dan san wai ne yanzu yana ɗaya daga cikin mutanen da ake faɗa a lokacin su Allah madaukakin sarki ya ba shi karfin harda ya ba shi karfin harda ko karatu ake an ce zai yi wuya ya saki wata aya ya fada ya karanta abin da yake jumla hudu biyar ba tare da ya dawo ba har take haddin da sai an tuna masa yana barin inda yake karantawar dandanin zai dawo wani abin da ya ban al'ajabi lokacin da baya da lafiya da ni da tasi'u mu muka da biya shi a asibiti kafin jikin shi ya nauyi har sai lokacin da jikin shi ya nauyi sosai jiyar ta fi karfin mu saboda muna yara a wannan lokacin to sannan malam abdullahi mai kana Allah jikin shi ya zo rika zama a wurin to amma a lokacin wannan jikin shi ya fara yin nauyi har baya iya bambance wane da wane in sun zo yanzu za ku yi magana da shi yanzu zai manta komai yana iya mantawa a rayuwar shi to amma duk in aka yi zarafin da aka yi in yana son ya bacci zai ce mini wuri kaza ya tsaya a tilawan shi in ya tashi bai isa inda ya tsaya bai itnawa to amma in ka gaya mara inda ya abin nan kuma inda ya tsaya to in ya ci gaba in zai yi awa biyu na ya baka jin sankarfa a harshen shi kuma wani abin mamaki in ya tilawa duk yan dubawa in suka zo ba ruwan gidan tilawa shi kawai yake yi sai dai mu muna zaune a leko ya mai jiki mai jiki da sauki to Allah ba shi lafiya dama in har sun cin karo to karatu da yake yi to in aka yi muwafaka ya tsaya karatun sai ce mun ya tsaya a wuri kaza mun fahimta to kuma a lokacin wanda za su duba shi wannan raunin na kan yatsa ta a lokacin jiya shi na ji za a sauko shi da kan gado sai na sa hannu in janye fanka sai ta mun kara biyu a anan yatsa wannan shine su da wannan taba mun fahimta to amma Allah madaukakin sarki ya arzuta shi da karfin karatu wanda suka san karatun shi karatun daren sallah da ake daban da tije ne iri tsohon hannu ne karta san karti tun ana rubu rubu karan farko ana rubu rubu karan farko sai ta koma nisu nisu can in daren ya ja to izu duk wanda ya kama izu shar duk wanda ya kama in ka ji sabon murya to wanda shi ya kare na shi mun fahimta Allah ya wa rayuwa albarka Allah ce alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum shin ba ka ganin waɗanda ke tsarkake kawunansu ma'ana ai kana ganin waɗanda ke tsarkake kawunansu wannan aya ta sauka ne akan yahudawa domin su ke faɗa cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ɗayan Allah ne kuma mu ne masoyan Allah a wani maganan suna faɗa wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara suna faɗa cewa ba wanda zai shiga aljanna sai bai yahude ko ba nasari Allah ce balillahu yuzakki man yasha a Allah shine ke tsarkake wanda yaso ga dama wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ko da fatil ba abin da ke fatil shine dan zare da ke kwance a cikin dan dabino in ka fasa dan dabino wato abubuwa ne guda uku akwai lafi akwai naqir sannan akwai fatil shine wanda muke magana kan shi yanzu ko fatil in ka fasa dabino jikin dan akwai wani zare da ke kwanci a tsakiyar shi haka zare ne dan kadan wannan shine fatil naqir kuma dugon da ke jikin bayan dan dabino kamar an sanya allura an soki wurin mun fahimta latif kuma shine wannan yan rigar mai kamar leda mai kamar lufafa dukkan su abubuwa ne ba na kirki ba ma'ana abubuwa ne da ake buga misali da su wajen danganta Allah ce wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ko da dan wannan garan da ke kunce a cikin dabino ba unzur kaifa yaftaruna ala allahi alkaziba duba ka ga ya suke kirkirar ƙarya suna jingina wa Allah madaukakin sarki wa kafa bihi isman mubina wannan ya ise zama laifi a bayyane alam tara ila alladhina utu nasiba min alkitab ai kaga waɗanda aka ba su rabo na littafi yu'minuna bil jibti sukan yi imani da jibti kamar abinda Abdullahi dan Umar ya faɗa yace shine sihiri wa tagut da kuma shaydanu suna imani da sihiri kuma suna imani da tagutai wa yaquluna lil ladina kafaru suna faɗa ga waɗanda sai kafirci cewa haula'i ahada min ladina amanu sabila wai waɗannan masu kafircin su ne mafi shiriwa akan tafarki sama da waɗanda suka yi imani Allah ce ulaika alladina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah madaukakin sarki ya la'ance su wa man yal'anallahu wanda Allah ya la'ance shi falan taje lahu nasira ba za ka samu wanda zai taimaka masa ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye to ina ga yawa mai hakuri mu da nan lura da lokaci ya kawo kai da fatan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ya kai mana Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kalkatar da kafirci da kafirai abinda ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ya ba mu da imani yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko a asibiti Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da lafiya kuma Allah ya kara musu lafiya muna roƙon ka ya Allah ka ɗaukaka addinin mu na musulunci kamar yadda ka alƙawarta ko da waɗanda ba sa so ba sa so masu yunkurin cutar da addinin mu na musulunci ko ina su a faɗin duniya muna roƙon ka ya Allah kai mana maganin ka ta hanyar da kai ta dace Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar muna roƙonka ya Allah ka sa mu fi ƙarfin zukatanmu ka sa mu fi ƙarfin shaitani idan ajalin mu ya zo Allah ka ba mu suwa da imani kusan yan uwa kamar abin da muke faɗa sai a cikin kuma mana samu bayan da akwai ya yi domin sosai na da fata a zuwa wani lokacin muna da wani kalama mai addu'a ana da wani da lafiya a cikin da yake fama da shi ne lafiya na cikin ya fara
No.